بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو قوم شاديق وتر رمضان شكرة تدبو ديد ريه دود أربعين ديدي والنشيني داتي دا goma sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam kuma yau muna zama ne na tara a cikin wannan sura darasi na tara za mu tashi akan aya ta 66 fadin Allah madaukakin sarki wa yaqulul insanu a idza ma mitu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yaqulul insanu أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da wato wasu mutane ko wani mutum ko kuma ɗabi'ar ɗan adam musamman kafarai mushrikai da suke istibadin suna nisantar da cewa yaya ma za a yi ma a ce wai Allah wai ya tashe su wai ran tashi alƙiyama wai al'insanu ya ta'ajjab dan adam yana mamaki wa yastabi'id i'adatahu ba'da mautihi yana nesanta dawo da shi da aka yi bayan mutuwa ko za a yi bayan ya mutu kamar yadda Allah yake faɗa wata ayar wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idha mitna a idha kunna turaban a inna la fi khalqin jadid in za ka yi mamaki to ga abun mamaki faɗin su cewa wai yanzu bayan mun mutu za a sake dawo da mu mutum wai ya ce yanzu bayan ya mutu za a daɗa tashinsa زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kafirai sun rai cewa ba za a tashe su ba amma Allah ya yi rantsuwa ya ce sai ya tashi dan adam wa yaqulu al-insanu a idha ma mit fa ukhraju hayya wai sai ga dan adam yana cewa yanzu bayan na mutu na shiga cikin ƙasa na zama turbaya na rididdige na riɓe la saufa ukhraju hayya yanzu za a sake fito da ni kuma durayayye dan adam yana musanta wannan abun yana ganin cewa bai zai yi ba Allah bai isa tashe shi ba to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa masa hujja da fara halittarsa da kuma dawo da shi bayan ya mutu wanne ya fi wahala Allah ya halicci dan adam bai kasance komai ba yanzu bayan ya halicce shi da babu shi yanzu ya halicce shi kuma dawo da shi ya zama abu mai wahala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine yake faran halittar dan adam ko faran halittar halitta kuma shi yake dawo da wannan halittar wa huwa ahwanu alayhi kai abu ne mai sauki a wajen Allah ya dawo da halittar yau ai dawowan ita tafi sauki akan yin a kirkire ka babu kai ya fi wahala in za a iya cewa wahala wallahi akan a dawo da kai shi sa ya zo a cikin hadisi Allah yana faɗa cewa kazzabani ibn adam walam yakun lahu an yukazzibani dan adam ya ƙaryata ni amma bai dace ba bai kamace shi ya ƙaryata ni ba in ji hadisul qudusi وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني dan adam ya cutar da ni bai dace ba bai kamace shi bai cutar da ni amma takzibuhu iyayi amma ƙaryata ni da yake yi in ji Allah fa qawluhu fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani yanda dan adam yake cewa wai Allah bai sai dawo da ni kamar yadda ya fare ni ba Allah ya ce dan adam ya ƙaryata shi in dai har ya ce Allah din bai zai sake dawo da shi ba to daidai yake da ya ƙaryata ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min akhir ai farkon halittan ba shi ya fi sauki gare ne karshe ba abin da yake nufi karshen halitt farkon halitta shi ya fi shi yafi akan a dawo da mutum shi yafi wahala a yi mutum babu shi shi ya fi wahala a kan a dawo da shi sai yake cewa wa amma a zahu iyayi amma cutar da ni da yake yi shi dan adam fa qawluhu inna li walada yanda yake cewa ina da da wa ana al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad ni ne kwaya ɗaya tilo wanda ake nufinsa da bukata ni ake roƙa ban haifa ba ba a haife ni ba ولم يكن له كفوا احد الله باشي da kini Allah bashi da aboki Allah bashi da sa'a so cewa da dan adam yake yi shi ba za a tashe shi ba gare ta Allah ne malamai sun yi sabani dangane da wannan ayar wai waye yayi wannan abun aka yi aka mai da martani haka akan shi daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suke da ra'ayin cewa wannan aya ta sauka ne akan wato Ubayyu bin Khalaf wani kafiri ne Ubayyu bin Khalaf wato wata rana ne ya ɗauki wani busasshen ƙashi shi Ubayyu bin Khalaf ya ɗaga wannan ƙashi busasshe sai ya kasance yana ta kakkarya ƙashin ya ɗaga shi yana kakkarya shi a gaban mutane kuma sai ya watsa shi iska ta ɗauki ƙashin sai yake cewa mutane wai muhammadu wai shi ne yake cewa wai wannan ƙashin wai allah zai tashe shi wai muhammadu wai shi ne yake rai cewa wai in mun mutu mun zama kamar wannan ƙashin al'azmul bali wai allah zai tashe mu yana izgilanci wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama akan annabi ya ce allah zai tashe mutane ko da bayan sarari dike ubayy ibn khalaf yana fadin wannan sai Allah ce wa yaqulu al insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya wasu malaman suka ce al walid bin al mughira ne wani kafirin ko kuma al as ibn wa'id wani kafirin ko kuma abi jahal wani kafirin waɗannan mutane guda hudu dukkan su ba wanda malaman tafsiri bai faɗa ba cewa ta dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya to kowanne ma dai daga cikin wato waɗannan mutanen guda hudu abin ana nufin jinsin ɗan adam ne kafiri ɗabi'arsa ne damun ƙare ta alƙiyama dukkan sun shiga gabaki ɗaya sannan kuma da aka ce al'insan ana nufin am ne ɗan adam kowane mutum ma da ya sifantu da wannan sifa zai iya shiga wato wannan al'am ne allazi urida bihil khusus yana daga cikin uslubi na larabawa sai su faɗi lafazi guda ɗaya ko kalma guda ɗaya amma fa suna nufin mutane da yawa ne shine ake ce da shi isnadul fi'li ila al-majmu' isnadul fi'li ila al-majmu' ma anna fa'ila fa'ilahu ba'dhum la jami'u a danganta abu a ce insan mutum kaga mutum wannan kamar mutane wancan zai shiga wancan zai shiga wancan zai shiga ba a faɗi sunan mutum guda ɗaya ba aikin an ce mutum ne to amma kuma ana nufin wasu keɓantattun mutane ne ba dukkan mutane ba sai dai duk wanda ya sifanta da wannan sifa ya irin wannan ɗabi'ar shi ma ya shiga kamar yadda ake cewa ‘ya'yan wani sun kashe wani ‘ya'yan wani sun kashe wani ‘ya'yan wani sun kashe wani da aka yi bincike mutum ɗaya ne a cikin ‘ya'yan wani suka yi kisan kan to amma sai ake cewa ‘ya'yan wani to anan da aka ce wa yaqulul insanu to wannan an yi isnadin aikin ilal majmu'a wato jinsin mutum to amma akwai kebantattun mutane da ake nufi su ne waɗannan ubay bin khalaf ko dai shi kadai ko kuma al'as ibn wa'il ko kuma abi jahal kamar yadda na gaya mana kuma daman ɗabi'ar larabawa ne sukan yi irin wannan kamar yadda ruwaito wato firazdab yake cewa a cikin waƙarsa fasuyufu banu absin wa qad darabu bihi nabat bi yadai warqa min ra's khalidi fasuyufu banu absin wa qad darabu bihi amma sai ce nabat bi yadai warqa min ra's khalidi anan gurin ya danganta abdarbu zuwa ga bani abs amma kuma a hakikanin gaskiya dukan nan a cikin wannan baitin waye yayi dukan ya ce bani abs to amma hakikanin gaskiya wanda yayi dukan shine warqa shine warqa min ra'si khalid warqa wanda shine takobin yake hannunsa kenan wasu ka ce abin da ake nufi da al-insan din nan tarin mutane ne wa yaqulu al-insanu kafirai suna cewa masu ƙaryata alkiyama yanzu bayan mun mutu za a tashe mu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya to kaga insan din yana nufin taron jama'a ne ko kuma jinsin kafirai masu ƙaryata kiyama sai a idza ma mitu abinda yake nufi wato yanzu idan na mutu wato yana ganin abun mamaki ne kafiri a ce wai yanzu bayan mutum ya mutu a idha mitna wa kunna turaba yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya mun riddige yanzu mu ne za a ce wai za a dada tashin mu so suke su ce tashin alkiyama ƙarya ne so suke su ce manzon Allah ƙarya ne su ƙarya tashi shine suke mai gatsali suke faɗin wannan magana mutum jahili al'insanul jahil aljahud mai ƙaryata gaskiya almunkiru lilba'afi wa nushur mai inkarin tashin alkiyama da bullukowar mutane daga kabari shine zai zo yana cewa wai yanzu shi za a tayar bayan ya mutu a yi kwarai ko da gaske wannan al-istifham din a gurin malaman larabci istifham ne inkari ake ce da shi al-istifham inkari wan nafi wato tambaya ce da ake ta musanta abu da kuma korewa cewa yanzu kaza ne zai faru to amma Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi amfani da wa yaqulul insanu yayi amfani da kamar fi'ili mudari'i kenan listihzari tilka sura al-ghariba yayi amfani da da future tense abin da yake faruwa yanzu ko wanda zai faru nan gaba dan adam yana cewa dan a nuna maka wato a halatto maka wannan mummunan wato tunani da dan adam yake da shi wannan kan ba mai fada sai kafiri shi yasa a wata ayar suke cewa a idza mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya wai a ce za a dawo da mu wai wani abu wai tashin alkiyama ai wannan wani abu ne wani komowa ne mai nisa Allah ya ce yaquluna a inna lamarduduna fil hafira a idza kunna idaman nakhira قالوا تلك إذا كرة كرة خاسرة ayoyi da yawa masu kamar wannan Allah ya ce awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a yanzu shi dan adam shi ubay bin khalaf ko kuma al-walid bin al-mughira ko kuma abu jahal shi baya tuna cewa mu mun halicce shi ne kafin wannan lokacin shi ba komai ba mu da muka halicce shi in ji Allah to dawo da shi sai gagara kai baka musanta yaya aka yi Allah ya samar da kai amma kana musanta yaya Allah zai iya dawo da kai bayan ka mutu a yaqulu hadha al-insanu alladhi hadha al-insanu zalika al-qawl al-batil yanzu shi dan adam zai rinka faɗin wannan magana ta banza baya tuna anna aujadnahu bi qudratina min al-adami mu ne muka samar da shi da kudurar mu da ikon mu daga babu walam yaku shay'an madhkuran da babu shi ba ambace shi ba da dani da ku duk babu ba mu ba iyayen mu ba kayan su amma Allah ya samar da mu tabaraka wa ta'ala mai hankali ya san cewa samar da mutum babu shi in ma wahala ne ya fi wahala akan a cewa bayan ya mutu a tashe shi a ce dawo wanda ya samar da kai babu kai din ya girman da kai ya mai da kai abin da ka zama kuma sai gagare shi ya tashe ka wannan ayar tana inkari ne tana raddi ne ga masu karyata tashin alkiyama masu cewa tashin alkiyama karya ne alkur'ani kuma ya zo ne shiryar da zukata zuwa ga gaskiya shi yasa a cikin ma'anonin wannan aya an samu wasu ayoyi da suke buga mana misali wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim dan adam yana buga mana misali amma sai ya manta halittarsa da muka yi ya manta mu muka halicce shi wai yana cewa wai waye sai ya rayar da wannan kashi bayan kashi ya diddige bayan kashi tsoka ta rabu da shi dan adam ya diddige ya kashinsa ya zama fari sol wai wa zai tashe shi sai Allah ce ga ya musu qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wanda ya fara halittan tun farko shi zai rayar da ita shi da ya rayi halittan shi zai rayar da ita to ga bature ma da yi mota yayi mota amma baki ya zo gyara ta ko ba gaba ne ba yin motar bai zama wahala ba sai gyara ta in ta lalace a tsaya dai a yi tunani da kirkirar mota a yi sabuwa kar da babu ita da kuma an yi ta sabuwa in ta dan samu matsala a gyara ta wanne wahala yin sabuwar kar to haka kuma da kirkirar dan adam walillahi masalul a'la a yi dan adam da babu shi in wahala ne in har za a iya danganta wahala ga ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya Allah ta'ala Allah amma ya kulu na kuluwan kabira to to dawo da dan adam ba wahala bane a wajen Allah kamar halittarsa so ya ku wana wannan aya tana mana bayani ne dangane da waɗannan kafirai waɗanda suke inkarin tashin alkiyama kuma Allah ya mayar musu da martani sai Allah ya ce mai kuma فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
sai Allah ya rantsuwa ya biyo bayanin raddin da zai musu da kunyatawa da tozartawa ga wannan al'insanul jahid wannan ɗan adam mai musanta alkiyama ya yi rantsuwa akan wallahi tabbas sai Allah ya tashi alkiyama da ubangijinka wallahi sai mun tashe su ba sun ce ba za a tashe su ba ba wallahi sai mun tada su yanzu ko mai gidanka ne ya ce wallahi sai na casa ka tun da ka ji ya rantse to sai dai faka neman faka Allah ce wallahi sai mun tashe su fawa rabbika rantsuwa lanahshurannahum wa shayatin har ma da shaidanu da shaidanun da suke umartansu da shaidanun da suke sa su sun malanuhdirannahum sannan kuma za mu halatto da su za mu matso da su mu kawo su su zama suna nan haula jahannama a gefen wutar jahannama jisiya suna gurfani suna nil dawun suna kakkafe da gwiwoyinsu kalmar alhasharu tana nufin aljam'u fawarabbika lanahshurannahum daidai yake da fawarabbika lanajma'annahum wallahi da ubangijinka da sunan ubangijinka tabaraka wa ta'ala sai mun tara su sai mun hada su shi sa laraba suke cewa hashar alqa'idu jundahu komanda ya tara sojojinsa idan jama'ahum ya hada su wuri guda abinda ake nufi da al-shayatin washayatin ana nufin al-ashrar waɗannan wato tsinannu masharrantan mutane da suke sa musu wasuwasi a cikin zukatansu na nuna inkarin kiyama duk wani jagora da yake sa wa mutane wasuwasi a zuciya ha don nuna cewa Allah bai zai tashi kiyama ba shine shayatin ne wannan fawarabbika kamar Allah cewa yake wa manzo Allah na rantse maka da zati na Allahu akbar shine fawarabbika uqsimu laka bi zati ina rantse maka da zati na ya kai Muhammadu ayyuhar rasul waɗannan kafirai almunkirin lil ba'thi lanajma'annahum jam'an yawm al-qiyamati lil hisabi wal jazaa wallahi sai mun hada su mu tara su gaba daya ranar tashi alkiyama kuma sai mun musu hisabi za a yi lissafi in ji Allah shi ne hisab za a yi lissafi kuma za a yi hisabi za a yi bayani za a yi sakayya duk wanda ya shiga gonar wani wallahi sai ya biya astagfirullah duk wanda ya shiga hakkin wani ko mutuncin wani ko ta hanyar magana ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar cin amana ko ta hanyar yaudara ko ta hanyar 419 ko ta hanyar sata ko damfara duk wanda ya taba hakkin wani Allah zai yi lissafi Allah zai yi hisabi Allah zai yi tambaya a wannan rana rana mai ban tsoro yau malkiyamata yau hisabi yau jaza kuma za mu haɗa su tare da shaidaninsu da suke batar da su a nan duniya wai mai fa'ida wannan rantsuwa da ubangiji ya yi al'adar larabawa ta gudana annahum yu'akkiduna al-khabar bil yamin balarabe in yana so ya karfafa labari to sai ya ce wallahi kamar yadda kai ma da hausa yanzu kana so ka faɗi magana ka ƙarfafi zance sai ka ce na rantse da girman ubangiji abu kaza ne ya faru na rantse da Allah abu kaza ne ya faru to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi kamar hikaya yayi rantsuwa abu na biyu in kaga ubangiji ya rantse da kansa kuma ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya yi wannan ne raf'an li sha'anihi don ya ɗaukaka sha'aninsa ma'ana raf'an minhu li sha'anihi don Allah ya ɗaukaka daraja da matsayi da kimar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma da Allah ya zo rantsuwa ya danganta shi zuwa gare shi kamar yadda ya ɗaukaka sha'anin sammai da ƙasai ya ce fawarabbi sama'i wal ardi fawarabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun dan ya girmama sama ya daraja sama ya kimanta sama shi ma nan shi yasa manzo Allah Allah ya ce fawarabbika ya Muhammadu ina maka rantsuwa da zati na sai na tashe su sun mala nuhdiran na hun haula jahannama jisiya kalmar jisiya jam'i ne na jas jas bisa abinda ake nufi shine aljalisu ala rukbataihi ko aljulusu ala rukbataini idan mutum ya zauna ya kafu akan gwiwoyinsa sai a ce jasa jasa fulanun ya jisu da ya jisi jusuwan da jisiyya ko ka ce jusuwa ko ka ce jisiyya shi yasa anan ya ce wato jisiyya dan ya halatta a ce jisiyya ko jisuwa fa huwa jafin kenan ko kuma mutum idan ya tsaya akan yan yatsunsa ya miƙe ya kafu akan yatsunsa shi ma akan ce jasa larabawa a ɗabi'arsu idan sun shiga wani hali na tashin hankali na firgici da tsoro ko kunci jasau ala rukabihim sai su kafu akan gwiwoyinsu in ka ga balarabe ya kafu akan gwiwarsa to yana cikin tashin hankali da damuwa to shine Allah ya ce sai mun kawo ku ranar tashin kiyama kusa da wutar jahannama kuna gurfane akan gwiwoyinku فوربك لنحضرنهم يوم القيامة للحساب ومعهم شياطينهم, شياطينهم ثم لنحضرنهم جميعا حول جهنم سيمو مطور سوق بعدها gindin wutar jahannama da su da shaidanunsu halata kaunihim bariki na alar rukabi kasancewarsu sun gurfana akan gwiwoyinsu a ajazan minhum anil qiyami saboda sun kasa tsayuwa ranar tashi alkiyama firgici tsoro tashin hankali ya hana su su iya tsayawa sai ma su gurfana suna ganin gurfanan zai rage musu azaba bisababi ma yusibuhum min hawli yawmil qiyamati wa shiddati saboda abin da zai same su a wannan tashin hankali na tashi alkiyama da kuma tsananin tashi alkiyama Allah ce wa tara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun zaka ga al'umma jasiya a gurfane al'ummar annabi kowane annabi yana da al'ummarsa kashi kashi kashi akwai al'ummomin da zaka gan su a kafe a gurfane kuma kowace al'umma ana kiranta izuwa ga annabinta ko izuwa ga littafinta Allah ce yau ne za mu yi muku sakayya akan abin da kusanci kuna aikata a duniya ba kwa labarin ba kwa ji ana cewa kiyama kiyama kiyama to yau ita ce ranar tashin alkiyama ga littafin mu ne yana muku magana da gaskiya kuma mun kasance muna rubuta duk abin da kuke aikatawa inna kunna nastansikhu daga annasku ne muna rubuta abin da kuke aikatawa babu wani abin da dan adam yake yi face Allah yana rubutawa ilahana khaliqana wa raziqana wa mudabbiru umurina ya Allah ya mahalicin mu ya mai zartar da ya mai tsara mana al'amuran mu Allah mun tuba gare ka a ce duk abin da muka yi ana rubutawa yau malam ko a duniya ne aka sa ka a gaba ana bin ka a ofis ɗinka ana ta dokumentin abin da kake ana ta rubutawa aka ce wata ran za a zo a yi maka lissafi ai ka ɗan ji tsoro ballantana a ce duk motsin da ka yi a duniya tun lokacin da aka shimfiɗa maka littafi wallahi tallahi sai Allah tabaraka ta'ala ya tambaye ka ballata mutum ya bude baki ya ce wai wai Allah wai ba zai tashi kiyama ba wani mutum musulmi yake gaya mu ya ce wai wani ne wai ya je wai kasar kasar rasha ya je ya yi karatun boko ya sha boko sun juyar masa da tunani da kwakwalwa sai zo yake gaya wani malami ya ce malam wannan maganan kiyama kiyama da kuke na are you not deceiving people are you not deceiving people yanzu yanzu malam wannan magana kiyama kiyama ku ta magana ku ce akwai mutu akwai kiyama ba yaudarar mutane kuke ba yace shi shi ya za a bayyana masa cewa akwai wai kiyama musulmi ne fa kawai zuwa ya je kasar rasha ne ya karatu kuma har ya tsufa a can saboda haka sun tura masa bai yadda da kiyama yana ganin deceiving ake yi yaudarar mutane ake yi ana gaya musu abin da ba haka bane kuma wallahi ina gaya muku yan uwana barin gaya muku wani abu guda wallahi abubuwan da wasu mutane suke a aikace na nuna ba su yadda akwai kiyama ba misali ko za ku fahimce ni barna da ta'adi da al'umma suke yi a wannan lokaci wallahi kamar yana nuna ba su yadda Allah zai tashe su ba dan fashi ne fa da makami ya tsare hanya yana kashe mutane ya karbi kudin su ya harba sai wani a cikin sa Allah ya bashi nutsuwa kafin a harbe shi yace to a bashi dama zai raka bi sai yace ka je kai raka abin ka ga yawa Allah naka zan harbe ka bayan ka gama sallah ka je ka gama nafilar taka da zaka yi a sujjada ka gaya masa sai na kashe ka yanzu wannan ya da akwai Allah kuma yanzu wannan ya da akwai kiyama kisa kuma yanzu ku duba abubuwan da mutane suke na rashin imani wannan bala'in da ya addabe mu a ƙasar nan haka kurin wasu mutane sun zauna sun shirya wani bizines kawai suna ta kashe mutane suna karban kudin su ana garkuwa da mutane ko kudi ko mutuwa ko kudi ko mutuwa ko kudi ko mutuwa a rana dai sai mutum ya business ya samu naira miliyan 500 mutum kawai zai kama ya rike shi kawai a kawo masa kudi a buhu buhu kuma a damka masa kuma a yi godiya kuma a ce Allah saka masa da alkhairi wallahi muna gani malam mu da kanmu yan uwanmu mutane suna mana azaba ba yanda za mu yi da su kuna jin wannan ba wani abu muka yi wa Allah Allah yake jarraba mu da wannan masifa ba dare ɗaya fa mutane fa haka kawai sai su je ƙauye wani lokacin ma sai ƙauye kamto su ina ma suke da kuɗi su mutanen ƙauye yanzu irin mutanen zamfara da ake ta kashewa irin mutanen katsina ake kashewa sai a je a tarar da ƙauye duk gidan ƙasa ne gaba ɗaya dare ɗaya sai a buɗe musu wuta a kewaye su duk a kashe su su ba ma kuɗin ake bukata ba kurin gawarsu ake bukata sai kaga an jera mutum tamanin ana musallar gawa a ƙauye ɗaya akwai wanda yake cewa wallahi malam in dare yayi ba ma bacci a ƙauyukanmu kowa a tsaye yake in kaga mun yi bacci to rana ne ce a najeriya fa ba a wani guri ba ana gudun hijira a jihar ku kana gudun hijira mutum ya bugo ma waya kuna magana yana cewa ka bashi kuɗi ko ya dura maka ashar ko ya ce zai kashe wannan mutumin naka in kana son sa ka bada kuɗi in baka so yanzu za su kashe shi al'amura sun canja kwarai da gaske iya rashin imani da rashin tuna Allah amma ina gaya muku duk abin da kuka ga ya same mu asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير wallahi idan kun ga Allah ya sallada mana ya dora mana wasu suna zalunta mu suna kashe mu suna karban dukiyar mu suna me wallahi mun fara shiga gonar Allah ne mun fusata ubangiji ne mun yi son zuciya mun yi wato mun ci amanar kanmu da kanmu shi sa Allah ya jarrabe mu muke muke gwara kanmu da kanmu muke wa kanmu da kanmu azaba wallahi inna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah ba wa azalimun bawa bane ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فسادي برنا يا بينا أبايا كسا يا بينا أروا يا بينا أكسا فسادي تعدي bima kasabat aidin nas da abin da mutane suka aikata kuma Allah yana ɗanɗana musu azabar ba'd alladhi amilu wani bangare na abin da suka aikata ne yuziqahum yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah yana ɗanɗana muku azaba na wani bangaren laifin da kuka aikata ne don ku komo kan gaskiya yanzu kaga kowa ya yadda a ƙasar nan muna cikin bala'i muna cikin tashin hankali amma annabi ya koya mana addu'a da zamu rinka yi a masallatan muna yin kunutu ba ma iya ko addu'a ba a iya yi addu'a mu daga hannu mu yi addu'a mu ce wayyo Allah mun shiga uku ya Allah muna kunuti muna roƙon Allah ka yaye mana wannan bala'i da muke ciki ana cinye mu ana kashe mu ana garkuwa da mu ana kaza wallahi addu'ar ma ba ma iya yi ka duba wani damsul basirati duba yanzu muna cikin ramadan ne me yasa masallatai ba za su yi ta yin kunutu ba wannan bala'in bai kai ayi alkunutu ba bai kai ba ya kai wallahi amma mun rabkana addu'ar ma ba ma iya yi mu yi addu'a wanda suke wannan abu Allah shirye da su galibin su yan uwanmu ne masu sallah ba galiban ɗinsu wallahi musulmi ne kuma suna jin a ransu musulmi ne in kai musu magana kuma za su ce sun san Allah ɗin ba za mu yi addu'a ba ba za mu roƙi Allah ba mun manta ne da Allah mutanen makka fa da Allah ya musu ni'ima suka kaure cewa ni'imar da ubangiji ya musu suka kama wata hanya Allah sai da ya ɗanɗana musu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misali da alƙarya da da take cikin ni'ima da yalwa ku tuna kuma da kuna cikin ni'ima da yalwa daga nan mutum zai tafi har Lagos ba da damuwa yau Abuja state capital ɗinka Abuja ta gagare ka zuwa in ka ga yadda ake cire cika jiragen sama wallahi tallahi wani dan wake ga mun satuka biyu da suka wuce da gudu ake shiga jirgi abun mamaki saboda an sayar da ticket over daga Kano zuwa Abuja daga Yola zuwa Abuja daga Abuja zuwa Port Harcourt daga Abuja zuwa Lagos daga Abuja zuwa Gombe daga jiragen nan cika suke yi yanzu masu jirage samun kuɗi wannan domestic airlines ɗin nan saboda ba a hawa mota sai ka ga a hanyar abuja nan can checkpoint can checkpoint can checkpoint can can kaza wallahi kana numfasa kana wucewa kuma sai ga wani checkpoint din kuma an tsare ka an ce fito an kama ka kaduna yanzu zaka je tsakanin kaduna da kano sai ka sha lahaula ka wuce daman tsakanin abuja zuwa kaduna kam da gudu zaka ga mutane suna yi wanda tsautsayi ya biyo da shi hanyar kenan jirgin kasafa jirgin ƙasa da yake tsakanin abuja zuwa kaduna fa akwai lokacin da helicopter fa ake raka shi duk wannan musibar a najeriya fa take manta kuma arewa da helicopter wallahi akwai lokacin da sai an bi shi da helicopter to ko ba a bi shi da helicopter ba kowane tarago guda ɗaya ba a rasa ɗan sanda da bindiga ko mobile ko soja guda uku hudu kowane tarago da bindigogi ake tafiya ta rago bila adadin sai ka je kuma daga abujan zuwa kaduna ka sauka a tashar jirgin ƙasa kafin ka hau mota tsakaninka da cikin gari kuma a nan kuma sai a zo a datse hanyar a kama ka babu wata hanya a najeriya da take da aminci yanzu kawai sai dai ka yi addu'a ka tafi kuma kowa da kuma ana iya kama don tsautsayi ne da wanda ake zuwa cikin gari a kama da wanda ake tsarewa a hanya wallahi mun yi wa Allah wani abu ne mun yi wa Allah wani abu yan uwana mu tuba ko mu koma ga Allah kuma mu daina daukan wannan laifi muna liƙa wani yanzu wani duk in ya tashi wannan laifin gaba ɗaya kawai sai rinka tuna shugaban ƙasa shugaban ƙasa yake hana da ya tashi kawai laifin wani yake dangantawa ko a ce soja to sojojin ma nawa aka kwashe su ma gudu suke wallahi a yi haƙuri bakar a ce na ce matsorata ne kuskure ne wani abu ya same ka na musiba a kasar gaba da kai tunanin wai wani mutum guda daya ka ce wani ne ya jawo maka sai Allah ya ɗauke wanan ya tafi ko ya mutu ko lokacinsa ya ƙare bala'in kuma ya zo ya ninku to lokacin kuma sai ka ce waye ya kamata mutane mu koma ga Allah mu rinka tuna me muka yi wa Allah mu haka kurin Allah ba zai zo ya sallada mana shaidanu a cikin mu suna hallaka mu suna cutar da mu ba dole akwai wani abu kun ga a cikin mu akwai maciya da ba kun ga a cikin mu akwai maciya amana a ɗaiɗaikun mu yanzu in mu'amala ta kuɗi ta haɗa mu tsakanin mu da juna buri dan uwanka yake ya samu dama ya cuce ka kun ga a cikinmu akwai wanda hakkokin mutane ne tsundum suna cikinsa cinsa da shansa da gidansa da rigarsa da abin hawansa da komai a cikin hakkin bayan Allah yake yi a cikinmu akwai yan caca a cikinmu akwai wanda ba sa sallah a cikinmu akwai mazinata kullum wani sai ya yi zina a cikinmu akwai masu neman maza a cikinmu akwai masu cutar da iyalansu a cikinmu akwai waɗanda suke rayuwarsu kawai akan ƙarya suka gina ta kwangilar ƙarya contract na ƙarya da shi suke ci su sha m419 mayaudara duk ba abin da babu a cikinmu a cikinmu akwai masu sabawa iyayensu ba sa bin iyayensu a cikinmu akwai waɗanda suke ganin addinin ma ƙauyenci ne yanzu ba dole Allah ya jarabe mu da wannan bala'in ba addini a je masallaci a yi sallah a yi riko da musulunci ka tsaya da sifa ta addini ana ganin ba gidaje ne kai an wuce wannan yayin a cikinmu akwai masu wannan tunanin ta kai ga mai addini yanzu in ya je wani guri sai a sa mai ido ana ta kallon sa ana ganin ya zo da wani abu ku duba barnar da mutane suke yi daidai da aure idan za su yi a gidajensu aure kawai musulmi ba haushe ba fulata ne zai aure ta'adin da ake na saban Allah da fidda tsiraici da kaɗe-kaɗe da raye-raye kai ka ce ba Allah kai ka ce Allah bai hana tsiraici ba kai ka ce Allah bai hana kaɗe-kaɗe da wake-wake ba duk waɗannan abubuwan duk muna aikata su amma mun manta cewa sabo ne ko mun manta cewa akwai kamashin su da zamu biya ta'adi namiji ya nemi namiji a kasan nan fa har aure ake tsakanin namiji da namiji namiji ya nemi namiji a cikinmu yanzu yaranmu akwai masu bautar shaidan a nan na gaya muku muna karatu akwai wanda suna tunaninsu babu ma Allah ma akwai wanda suke korewa samuwar Allah ma gaba ɗaya ma dan musulmi jikan musulmi yana da'awa yana rubuta a facebook ya zagi kowa ya zagi Allah ya zagi manzan Allah ya zagi musulmin duniya ya zagi duk wanda zai zaga kuma dan unguwar ku ne dan garin ku ne ka san shi in an yi magana ce shi bai ma ji akwai Allah ba gaba daya to dan an turo ana ta kakkama mu ai ba mamaki mu gyara mu gyara halin mu musamman cin amana dinnan. duk wanda ya samu dawa sai wanda Allah ya tsare burinsa ya ci amanar mutane kansila ne darakta ne a ma'aikata dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya ne wani farmsec ne wani ciyaman ne wani darakta janar ne wani jami'in tsaro ne wani shugaban wani bangare ne kai kazantar da take cikinmu ta yi yawa to Allah ya faɗa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane abin da suke kai sai sun canja da kansu idan ka zo janibin addinin yau a cikinmu fa akwai masu buɗe baki su ɗura wa sayyidina Abubakar ajar in ka zo bangaren masu addini masu dawar addinin na na aisha din nan matan manzon Allah akwai masu kutuntuma mata ashar akwai waɗanda suke zana hoton kare su rubuta masa sunan sunan kariya su rubuta mata sunan ta aisha duk a cikin mu a garin rukan mu ana yi a nan jihar Gombe din nan a cikin satin nan akwai malamin da aka sashi a rediyo billahi azimu karara yana zagin sabon annabi a rediyo a wannan jihar tamu sahabban nan mayaudara ne sahabban nan maha'inta ne sahabban annabin nan maciya amana ne a ɗaya daga cikin gidajen rediyon na jihar gombe sai wani ya zo wani abu ya faru kuma sai ya manta sai ya rinka tunanin wane ne ko wane ne ga barna a cikin muna ganin kasa gyarawa yanzu akwai zaman lafiya a zagi aisha kuna tsammanin Allah zai sauka muku da kwanciyar hankali ku kira sai na abubakar ku tsine masa albarka kuna ganin akwai nutsuwa da kwanciyar hankali a tattare da ku kuna cin mutuncin bayan Allah waliyan Allah makusantan Allah masu jin tsoron Allah an mai da su su ba komai ba an tozarta su an wulakanta su an ci mutuncinsu wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ya ce idan duniya ta zo ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo ƙarshen duniya saboda bala'i da masifar da ke cikinta wallahi sai ka zo wucewa ka tarar da mutum yana kwance a kabari ka tsaya ka rungumi kabarin nan kana kuka kana cewa ina ma da ni ne a cikin kabarin nan da ya mun ka ga mutum a kabari yana kwance kana fata kana burin ina ma da kai ne a cikin kabarin nan da ka mutu ka huta da bala'in da ke cikin duniyar nan duka waɗannan abubuwa suna faruwa wallahi alamomi ne na cewa duniyar ta zo ƙarshe me Allah ya ce mana
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Allah ya ce kuma sun lananzi'anna min kulli shi'a sannan za mu fitar za mu zaro shine nanzi'anna daga naza'a ne min kulli shi'atin kalmar shi'a anan ana nufin umma kamar da imam ibn kathir ya ce da imam mujahid ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya za mu tsatsamo ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا sannan za mu zo ranar tashi alkiyama za mu cicciro mu tsamo a cikin kowace al'umma za mu ciro masu taurin kan cikinta imam ibn kasir ya ce sun malannan zi'anna min ahli kulli dinin qadatahum wa ru'asa'ahum fi sharri kowane jagora shugaba a cikin sharri a cikin kowace al'umma insha Allah ta'ala Allah zai tsatsamo su ya fito da su shine fadin Allah ta'ala yace hatta idan daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف هل إذوها بما كنتم تكسبون abinda ake nufi waɗanda suka jagoranci mutane akan sharri waɗanda suka shugabanci al'ummarsu akan sharri din ranar tashi alƙiyama tabaraka wa ta'ala zai tsamo su ya fito da su ayyuhum ashaddu ala rahmani aytiyan yace kuma summa la nahnu a'lamu bil ladina hum awla bihim ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma mu ne muka fi kowa sanin wato suwa suka fi cancantan su shiga cikin wata jahannama a kone su a ciki nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha suwa suka fi dacewa a zura su a cikin wutar jahannama mu muka halice su mu muka san halinsu mu muka san ɗabi'unsu mu muka san halayensu da ɓarna da ta'adi da suka yi ta yi to ko insha Allah ta'ala za mu tsamo su kuma mu zuba su a cikin wutar jahannama wannan barazana ce da tashin hankali ga duk wanda ya kasance jagoran sharri ne a duniya duk wanda ya jagoranci mutane akan barna ko akan ta'adi ko akan son zuciya ko akan wani abu makamancin wannan to zai ga tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana amfani da kalmar annazu a nan a cikin summal lanzi'anna a cikin ayar ta farko abinda ake nufi da annazu daidai ke da al'azlu da al'ikhraj za mu tsame su za mu fitar da su shi yasa ake ce a larabci na za'a sultanu amilahu sarki ya tsame ko ya zare ko ya cire ma'aikacinsa aka yi amfani da kalmar na za'a idan azalahu wa akhrajahu min amalihi kalmar shi'a kun ji ya ce min kulli shi'atin literal meaning na kalmar shi'a ana nufin aljama'a min nas الشيعة الجماعة الشيعة الأمة abin da yake nufi da shi'a nan min kulli shi'atin dukkan wasu jama'a ya ta'awanuna fi ma bainahum ala amri min al-umur duk mutanen da suka hadu suka hada kai suke nema suke taimakawa junansu akan wani lamari cikin al'amura ana ce da su shi'a shi yasa ake cewa tashaya al-qawm mutane sun hada kansu suna taimakon junansu idan ta'awanu fi ma bainahum in sun yi haɗin kai a cikin abin da ke tsakaninsu ya yi amfani da kalmar itiyya bil'ain itiyya abin da ake nufi wato mutanen da suka fi kowa tsananin fito na fito da yi wa Allah da'a ƙin bin Allah shine alkhuruju an ta'a wal istijabati lil amri waɗanda suka fi tsananin wato ƙin bin doka ashaddu alar rahmani itiyya akwai su a larabci akan ce fulanun ata ko ata fulanun ya atu utuwan kamar ya zauna ya makale ya ƙiye wani abu idan stakbara wa tajawazal hudud in ya girman kai ya wuce gona da iri fil isyani wa tughyan abinda ake nufi da ayar lalle ne ranar tashi alkiyama la nastakhrijanna min kulli da'ifatin ta tashaya sai mun fitar daga dukkan jama'a da suka haɗu ko al'umma da suka haɗu akan kafirci suka kafirta suka kafirce wa Allah wajen tashi al'iyama suka ƙaryata gaskiya alladina hum ashaddu khurujan an ta'atina waɗanda suka fi tsananin wato fita daga yi mana da'a suka ƙi bin masu wa'yan taurin kai kenan suka ƙi su misalta imtisalan li amrina fa nabda bi ta'dibihim awwalan Allah ce sai mun fara musu azaba da farko li'annahum ashaddu min ghairihim fil utubi wal inadi saboda sun fi kowa girman wato taurin kai da bodarewa da wato fandarewa anan ana nufin cewa shugabannin rashin kunya shugabannin sabo fandararru waɗanda suka dafe a wajen sabon Allah ranar tashi alƙiyama su Allah zai fara fitarwa ya fara ƙona su a gaban mutane kafin ya fitar da sauran to shine kuma Allah tabaraka wa ta'ala da ƙarshe ce kuma mu ne muka fi kowa sanin nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya yani la nahnu a'lamu min kulli ahadin siwana yau mu muka fi sanin kowa inji Allah mu muka fi sanin wane ne a haƙu bi jahannama wa ya fi dacewa a afka shi a cikin jahannama wa ya fi dacewa ya shiga cikin wutar mu ba abin da yake buya gare mu inji Allah min ahwalin nas min ahwali khalqina yace sanujazi almuttaqin bima yastahiqun masu tsoron Allah almuttaqin zamu musu sakaya da abin da suka cancanta min khairin wa thawab zamu ba su lada da alheri kamar yadda kuma zamu yi sakayya ga masu girman kai zamu yi sakayya ga masu asaba wa Allah da abin da suka cancanta min ihanatin wa azab na wulakantar da su da kuma yi musu azaba da tozartar da su waɗannan ayoyi gaskiya ayoyi ne masu ban tsoro kwarai da gaske da suke nuna mana Allah yana daidai da kowa duk wanda yake jin ya isa a nan duniya ya yi ta'adi ya yi barna ko don yana mulki ko don yana sarauta ko don ya samu wata dama ya keta dokar Allah ko ya ci mutuncin mutane ko ya yi ko ya yi ko ya yi kaza ko ya yi kaza to Allah shi ne maganinsa kuma Allah yana daidai da shi ya ubangiji Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa idan mun je gare ka Allah ka yi mana rahama Allah ka rangwanta mana Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh